وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب حديث الإسراء حديث الإسراء يتي لفقر الله تعالى ليكي تيوا سبحان الذي أسرى بأبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى yace da fadar Allah ta'ala da ke cewa tsarki ya tabbata ga Allah allazi asra bi abdihi wanda ya tafi yadda bawansa in aka ce isra'i ta yadda dare lailan shi yasa ma ce lailan da dare da ya tafi da shi ne da dare kenan daga makka zuwa baitul maqdis to sai yake cewa dasana yahya ibn bukair dasana lays al-uqayl an ibn shihab az-zuhri قال دثني أبو سلمة بن عبد الرحمن سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جابر بن عبد الله الله قال مسير راكي تشيوا يا جماعة الله صلى الله عليه وسلم تشيوا لما كذب كذبني قريش قمت بالهجرة yace lokacin da ƙureshawa suka ƙaryatar da ni suka ƙi karɓar saƙo wanda na zo da shi ya ce sai na tsaya a can cikin ɗakin Allah cikin ɗan zagayenin da ke jikin ɗaki shi na gita hijir fajar Allah ni baitul maqdis sai Allah ya yi mini baitul maqdis a fili fatafiqtu akhbiruhum ukhbiruhum an ayati wa ana anzuru ilayhi sai nake ba su labarin duk wani abu da ke na baitul maqdis yace ina kallon shi daga wannan guri kuma kenan wannan ma daga cikin alamun nubuwa wanda yake mace lalle annabi ne na Allah ko manzo ne na Allah to bismillah to babu ne ira shi
الليلة أسجد بينما أنا في الحقين في الحقيق وربما قال في الحجر والنجع عنه إذا أتاني آكل فقد قال وسمعت يقول فشق ما بين هذه الى هذه وقلت للجارود وهو الى جدي ما يعني بي قال من ثمرة نحله الى الى شعرته وسمعت يقول من قصره الى شعرته فاستخرج قلبي ثم اتيت ثم اوتيت بقصد من ذهب مملوءة ايمانا وغسل قلبي ثم خشي ثم الغنى ثم أتيت بدابة من البغل وفوق الجمال أبيض فقال له الجارود هو البراق يا أبا حمزة قال أنس نعم يضع خطواه عند أقصى طرفه فحملت عليه فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء فينا فاستفتح فاستفتح فقيل من هذا؟ قال جبريل قيل ومعك قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم فنعم المجيب جاء جاء ففتح ولما خلصت فإذا فيها آدم فقال هذا أبوك آدم فسلم عليه سلم فسلم عليه فسلمت عليه ورد السلام ثم قال مرحبا بالابن الصالح والذكي الصالح ثم صعد بي حتى أتى السماء الثانية فاستفتح فقيل من هذا قال جبريل قيل وهم معك قال محمد قيل وقد ارسل اليه قال نعم قيل مرحبا بي فنعم المجيب المجيب جاء فتح فلما خلصت اذا يحيى وعيسى وهما وهما ابناء الخالة قال هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما فسلم, فسلم عليهما فسلمت فرجع ثم قال مرحبا بالاخ الصالح النبي الصالح ثم صعد بي الى السماء الثالثه فاستفتح فقيل من هذا قال جبريل قيل وهو معك قال محمد قيل وقد ارسل اليه قال نعم قيل مرحبا به ونعم المجيب جاء وفتح فلما خلصت الى يوسف قال هذا يوسف فسلم عليه فسلم فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح ثم صعد به حتى اتى السماء الرابعه فاستفتح قيل من هذا قال جبريل قيل وهو معك قال محمد قيل قد ارسل اليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيب جاء وقد ففتح فلما خلصت الى ادريس قال هذا ادريس فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال عمرو بن الاخ الصالح والنبي الصالح ثم الصعد بي حتى اتى السماء الخامسه فاستفتح قيل من هذا قال جبريل قيل هو معك قال محمد قيل قد وصل الي قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء فلما خلصت واذا هارون قال هذا هارون فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح
ya kare to zaka ثم صعد ثم ثم صعد بي حتى اتى السماء السادسه فاستفتح قيل من هذا قال جبريل قيل من معك قال محمد قيل وقد ارسل اليه قال نعم قال مرحبا بي فنعم المجيء جاء فلما خلصت فاذا موسى قال هذا موسى فسلم عليه فسلمت عليه مرة ثم قال مرحبا بالاخ صالح والابن الصالح فلما تجاوزت بكى قيل له ما يبكيك قال أبكي لأن غلام بعث بعدي يدخل الجنة من أمتي أكثر ممن يدخلها من أمتي ثم صعد بي إلى السماء السابعة فاستمتع جبريل قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد بعث إليه قال نعم قال مرحبا به فنعم المجيب جاء فلما خلصت فإذا إبراهيم قال هذا أبوك فسلم عليه قال فسلمت عليه فرد السلام وقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح ثم رفعت إلى سدرة المنتهى فإذا نبقها مثل خلال الحجر وإذا ورقها مثل آذان الكيلة قال هذه سدرة المنتهى وإلى أربعة أنهار نهران باطنان ونهران ظاهران قلت ما هذا يا جبريل قال أما الباطنان فنهران في الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات ثم رفعت ثم رفع لي البيت المعمور ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل وأخذت اللبن فقال هي الفطرة التي أنت عليها وأمتك ثم فرض ثم فرضت علي الصلوات خمسين صلاة to sai mu je daga nan kenan araba biyu wato abin da yake ciki a nan eh, kamar yadda muka ce muku nan tazkirar tamu nan ne mu za ta shi wato abin da aka yi nan da akwai darasi ɗaya da muka yi dubu ku zama mu yan kaɗan da sai adam da ma ina gani ba mu da yawa mun yi wannan hadisin eh yawwa eh eh mun yi shi dubu dubu ku zama ne eh mun yi shi eh eh, mun yi shi eh eh idan ina- ina da tazkira ta goyi Eh, da aka wara ma eh, waɗanda ka waɗannan ne saboda zuwa da dai ke da mutane da musa aka sai mu dawo ba kenan haddathana hudba bin khalid haddathana imam bin yahya haddathana qatada anas bin malik an malik bin sa'sa radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haddathahum an lailatin usira ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su labarin daren da aka yi Isra'i da shi ke cewa ina nan a tsaye fil hatim ko kuma fil hijr wannan eh, shakku ne na mai riwaya kenan cikin Ka'aba mun tsaji an ina kwance iz atani atin yace sai mai zuwa ya zo mini yake cewa da ya zo faƙad da ƙala wa samitu ya kulu fa shakka ma bai na hadi ila hadi ya tsaga daga nan zuwa nan kenan manzo Allah sallallahu alaihi yana kwance kawai sai ga mala'ika Jibril ne ya zo shi kada ya tsaga tun daga nan har zuwa cibiyarsa shi ne kisha ma bai na hadi ila hadi fa qultu lil jaru wa huwa ila janbi sai lokacin tambaya wannan magana ce ta mai riwaya Da nake tambayar jarud lokacin da ke ba labarin wannan hadisi yace yana gehi na yace ke ma ya anibi yace me yake ni yace me yake ni da ce daga nan daga nan zuwa nan din yace ai min sugurati nahari daga wannan lamun dan wani lamin dan karami ne na na, na makogoro yawwa shine yake cewa zuwa karshen jikin cibiya shine lashi irati zuwa gindin cibiya wa samitu yaqulu yace haka naji dai na cewa min qassihi ila shi irati daga saman kirjinsa shi yake ni anan zuwa eh, cibiyarsa kenan inda aka tsaga fassakar da kalbi aka tsaga annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa nan yace ya hudo zuciyata saboda sun ma'utitu bi tsasti sai aka zo min da wani makayi min zahabin na zinariya mamlu'atin imanan an cika da imani aka zo aka dura a zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam ji wannan hadisi wanda yake nuna matsayin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da za a yi Isra'i da Miraji da shi sai da aka tsaga kirjin shi mala'ika Jibril ya zo ya tsaga kirjin shi aka huddo zuciyar aka wanke ta aka cika da imani shi yasa dole aikin sa ya sha babban da aikin kowa fagusila kalbi ya ce aka wanke zuciyata sun maushiya sannan aka mai da gurin yadda yake shine aka riye shi kenan sun ma'ida aka mai da shi yadda yake sun ma'utitu bidabatin dunar bakal ya ce sannan aka zo aka wata dabba wani zan hau ya ce ita bata karasa ba ga alfadari ta yi jaki kaɗan bata kai ga alfadari yake cewa fokar himari sama da jaki bata kai ba alfari abiyat kuma dabbar hura ce faƙala da huljaru da sai jaru da yake tambaya ya ce huwal burak ya abu hamza kiran buraka ne ƙala yake cewa ƙala anas na'am ya ce eh buraka ce kina aka alayhi sallam dabbar ake ce mata buraka ya ce to wannan dabba ya da'u ya ce khatwa hugo inda aka sa ƙarfi ya ce inda yake ajiya ƙafarsa ƙarshen inda idan shekaru ka san ido na ɗan adam ma zuwa ne sai ki yanzu ido a fili ba a wannan ba a saman tudu ba gangare ba inda yake tsayuwa sai kai mamaki to amma dabbar saboda tsabar tafiyarta kenan kaga ta fi tafiyar jirgi domin aka ce inda ƙarshen ido na nake ɗagiya kawai da inda ya aji saboda haka guri kaga ba kaɗan ba ne fahimirtu alaihi aka ɗora ne akan wannan dabba mai irin wannan tafiya yake cewa fanta na ƙabi jibrilu malaka jibrilu ta da ni hatta a ta sama a duniya ya ne zo sama ta farko yanzu duk wanda ke nan zai ji karatun da muka yi a baya fassa fita ya nemi a buɗe mara musa fakira sai aka ce mashi man haza wane ne ƙala jibrilu shi jibrilu aka ƙila wa mamma aka wa kake tare da shi ƙala muhammad ya ce muhammad ƙila wa ƙadu ursula ilai an aika mashi ƙala na'am ya ce an tura mashi kenan suna da wannan malamai suka ce wannan tambayar da suke yi suna nuna cewa ne lallai kiyama ta mutu domin shi ne annabi na ƙarshe an turo mashi ce an turo mashi ƙila sai aka ce marhaban bihi barka da zuwa mashi fanimar maji'u ja'a ma'adallah mai zuwa ya zo fafata ya buɗe falon ma khalas lokacin da muka shigo sama ta farko fa'iza fiya adam sai muka samu annabi adam alaihi salatu wassalam faƙala haza abuka adam fasallim alaihi ce wannan babanka ne annabi adam zo ka mai sallama ya ce fasallamtu alaihi farar da salam na mishi sallama kuma shi ma ya mai domin sallama sun maƙala ya ce ce min marhaban bil ibn salih ma da ɗa na gari wannabi sari annabi na gari sun masa idabi ya ce yanzu daga sama ta farko kuma ya yi sama da ni hatta ta sama a saniya zo sama ta biyu ya nemi a buɗe mishi aka ce wane ne ce jibril aka ce waye ta daga ce muhammad an tura mishi ce yan tura mishi barka da zuwa shi madalla mai zuwa ya zo aka buɗe ta ce lokacin na shiga sama ta biyu sai ga annabi yaya da annabi isa alaihi masalatu wassalam ya ce wahuma ibna khala yace yan uwan khala yan uwa ne na khala kamar yan uwa in an ce khala yan uwar uwa yawa iya mata bi kenan qala hada yahya wa isa yace wannan annabi yahya ne da annabi isa fa sallim alaihi ma imun sallama yace na musu sallama faradda suka mai domini summa qala suka ce mini marhaban bil akhi salih madalla ga dan uwa na gari wan nabi salih don annaba duka yan uwan juna ne annabi na gari sai annabi ibrahim shi ma uba ne suma sa'ida bi ila sama'i salisa ya hauna ni sama ta uku ya nemi abu da aka ce wane ne shi jibrilu duwaka duk sama da suka je aliyu take sai an tambaya wane ne ce jibrilu waye tare da kai ya ce muhammadu an tura mashi aka ce an tura mashi ce to barka da zuwansa madalla da zuwansa wanda ya zo aka bude ya ce muka shiga sama ta uku sai ga annabi yusuf alaihi salatu wassalam a sama ta uku kala haza yusuf fa sallim alaihi ce wannan annabi yusuf ne kamar sallama na mai sallama ya mai domin sallama sun makala ke cewa barka da zuwa da ɗan uwa na gari annabi na gari sannan ya yi sama da ni muka zo sama ta hudu ya nemi abu da aka ce wane ne ya ce jibrilu wa ke tare da kai ya ce muhammadu kaga kenan jibrilu kowa san shi a can ya ce an tura mashi a ce an tura masa wace to marka da zuwa da shi ma dalla aka bude ya ce muka shiga sama kenan sai muka samu annabi idris alaihi salatu wassalam a sama ta hudu ya ce wannan annabi idris ne kuma yi sallama kuma yi sallama ya mai domin sallama ya ce barka da zuwa ga dan uwa na gari annabi na gari kenan yanzu mun yi sama ta hudu mun yi ta ɗaya ta biyu ta uku mun yi ta hudu yanzu sun masa ilabi ya yi sama da ni hatta a ta sama alhamisa sai da zo sama ta biyar fassabta ya nemi a buɗe ƙila manhaza aka ce wane ne ƙala jibrilu ce jibrilu ƙila wamma aka wakita da ƙala muhammad sallallahu alaihi wasallam aka ce an turo mishi an turo mishi to ma da lalazuwansa ya ce na shiga sama ta biyar sai ga annabi haruna a cikinta ya ce wannan annabi haruna ya kama yi sallama na mai sallama ya mai mai sallama ya ce madalla ga ɗan uwa na gari annabi na gari annabi haruna alaihi salatu wasallam sannan ya yi sama da ni zuwa sama ta shidda ya nemi a buɗe aka ce wani ce jibril ya ce jibrilu wa ki za da kace muhammad an tura mai suka ce an turo to barka da zuwansa madalla da zuwansa saboda haka yace lokacin da shiga sama ta shidda sai na sami annabi Musa alaihi salatu wasallam Musa alaihi salatu wasallam na mai sallama yace wannan annabi Musa da mai sallama na mai sallama ya mai domin sallama yace malalla dan uwa na gari annabi na gari yace lokacin da na wuce annabi Musa sai ya kuka annabi Musa alaihi salatu wasallam sai ya kuka sai aka ce mishi wa me yasa ka kuka yace ina kuka domin wannan an turo shi bayana ga ya shiga yaro an turo shi bayana an turo shi bayana amma wanda zai shiga aljanna al'ummarsa linkin ba linkin abin da zai shiga cikin al'ummata sannan ya sama da ni ta bakwai yanayi a buɗa aka ce wane ne ce jibril ba ki tare da kai ce muhammadu an tura masa ce an tura masa to baka da zuwansa madalla barka da zuwa ya ce lokacin da muka ce sama ta bakwai fa'iza ibrahim alaihissalatu kaga annabi ibrahim shi ne sama ta bakwai kenan tun daga sama ta farko har zuwa ta bakwai ta farko mun samu annabi adam alaihissalatu ta biyu mun samu idris da wannan da annabi yahaya nake cewa yawwa da annabi isa alaihissalatu wassalam sai ta uku ko yawwa muka samu annabi idris sai ta hudu muka samu annabi haruna sai ta biyar muka sami yusuf ne ko yawwa sai kuma muka samu a ta shidda annabi musa alaihi salatu ne wannan ta karshe ta bakwai annabi ibrahim alaihi salatu wassalam kace sai yake ce min hadha abuka daga annabi ibrahim baba annabi ne millata abikum ibrahim annabi ibrahim shine baban annabi isma'ila dan shi ne cikinsa annabi Ismaila cikin zuriyar ‘ya'yansa annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa kenan duk wanda kasan nasabar kare zuwa gare shi kakan kakan ka ko ya kai na talatin ka aisha kace babanka saboda haka annabi adam da ke mun san nasabar mu karshe za ta je zuwa gare shi muka ce baban muka ce saboda yawwa saboda haka kenan kuma kaga ai da annabi nuhu da annabi ibrahim mafi yawa duka annabawa zuriyar su ne ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد to da haka sami annabi Ibrahim alayhi salatu wasallam ce to wannan babanka ne annabi Ibrahim ibn sallama yace na mai sallama ya mai da mun sallama yake cewa barka da zuwan da nagari annabi nagari yace to kuma yanzu sama ta kare saboda haka duka a cikin dare daya sannan aka yi sama da ni ya ce sai da muka je magariyar cikewa saboda haka ya ce muna zuwa wannan itaciya muka same ta na bakuwa misir kila da hajar iya itacen da suke cikinta kamar tulu na hajar kamar garin da ke da manyan tuluna kamar ce akwai tulu na murya akwai na adar akwai na gari ya ce to irin tulunan wannan wai za warakuwa ya ce sai ga ganyenta kuma mislu azanil fila kamar kunnen giwa qala hadhihi hiya sidratul muntaha yace hadhihi sidratul muntaha yace wannan ita ce magariyar tikewa wa idza arba'atu anhar sai ga korabai guda hudu a wannan guri na magariyar tikewa yace biyu an suke a boye kenan biyu kuma a bayyana suke a sama kenan sai nace mahazani ya jibril yace menene wannan jibril kore wannan guda biyu ya ce wannan ƙoyoyin da ka gani guda biyu ya ce wasu ƙorame ne a cikin aljanna ya ce wannan da ka gani a fili kuma akwai ƙoraman nil tafkin nil wanda duka afirka shi ne kowane tsawo wanda ya ratsa ƙasashe da yawa ya fita misira shi ne ake cewa narin nil ta sudan duka wani ya ratsa su shi kowane girma a cikin manyan ƙoramai guda biyar na afirka shine babban na nili wanda zai karanta a isuwar jewa duka ana kashi yake cewa wal furat na biyu kuma sai furat na al furat wancan da wani lokaci muke magana da sai wani zai tono wani lokaci zinari a ƙarƙashin shi za a yi ta yaƙi yaƙi a kanta sun marufi'a ila baitul ma'amur aka yi sama da annabi sallam ya wuce baitul maqdis maqdis tikewa ya wuce maqdis tikewa sannan ya je baitul ma'mur masallaci ne babba a sama wanda a kullum annabi labari mala'ika dubu saba'in suke ibada a ciki in suka tafi sa ƙara da wahala abada an tashi kiyama shi yasa mala'ika suke da yawa sannan ya aka min wani makayi na giya da makayi na nono da makayi na zumuwa yace fa akastu laban sai na amshi na nuna ƙarage cewa hiyar fitira allati an ta'ala ya ce wannan shi ne fitirar da kake kanta wanda Allah ce fitirar tallahi da tifatar nasu alaihi kenan dukkan abubuwan da Allah ya shar'anta na addini ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ce fitirar tallahi da tifatar nasu alaihi an ce fitira kamar asali yanzu wannan takarda ce don me aka yi ta don rubutu rabta kai wani abin da ba rubutu ba a jikin takarda kai san ba gurin shi to saboda haka dan adam da Allah ya halice shi ya halice shi a kan fitila ta musulunci abin da za a zo a baka ka karba ka samu nutsuwa shi kadai musulunci duk abin da aka baka ya saba abin da Allah ya shar'anta zuciyarka ko kai wane sai ta amsa ba dan taso kuma tana da shakku shi yasa kake ga musulmi suke da nutsuwa su kadai suke da nutsuwa babu wani mai addini a saman doron kasa da ke nutsuwa babu shi ko mutum daya ko da faforoma a kiristanci ba shi da nutsuwar da ce wannan addini da Allah zai karba yana yi amanar shakku a ciki ka yi addini cikin nutsuwa yi musulunci kuma dan ka sallale haka bayan yake saboda musulmi yanzu in ka kalla a rana ɗaya sanuwa ke zuwa masallaci sau biyar amma in sallah ɗaya ta barka ya kayi bakin ciki kirista a sati sau suke zuwa masallaci sau ɗaya amma kuma ba su cika zuwa ba wani sai shekara ma bai je ba kuma an je mai aki kiɗi da rawa amma duk da haka mutane ba su to saboda haka kenan fitira ta Allah da ya halicci mutane a kanta shine fitira ta musulunci yace wanda kake kai da al'ummarka to shi kuma kuma sai nan kashi na biyu ثم فرضت علي الصلوات خمسين سنة نعم
ثم فرضت علي الصلوات خمسين صلاة كل يوم فرجعت فمررت على موسى فقال بما أمرت قال أوصي خمسين صلاة كل يوم قال إن أمتك لا تستطيع خمسين صلاة كل يوم وإني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة فارجع إلى ربك فاسأله تطيب لك فرجعت ووضع عني عشرا فرجعت إلى موسى فقال مثله فرجعت ووضع عني عشرا فرجعت إلى موسى فقال مثله فرجعت ووضع عني عشرا فرجعت إلى موسى فقال مثله فرجعت فأمرت بعشر صلوات كل يوم فرجعت فقال مثله فرجعت فأمرت بخمس صلوات كل يوم فرجعت إلى موسى فقال له موسى قال أمرت بخمس صلوات كل يوم قال إن أمتك لا تستطيع كل صلاة كل يوم وإن قد جلبت الناس قبلك وعليك وليس إلى شك المعالجة فرد إلى ربك فسألك ربك وإنك قال سألت ربك حتى استحييت ولكني أرضى وأسلم قال فلما جاوزت نادى منادي أمضيت أمضيت فريضتي وخفضت عن عبادي نعم
na farkon ma mu arwa da haka yake na karanta yake sannan aka faranta mini sallah lokaci hamsin da sallah abinda aka fara faranta lokaci hamsin yanzu da daga lokacin da muka fara karatun nan zuwa kariya da yi sallah biyu a awa ɗaya da kowace awa ɗaya sallah biyu ce za a yi da ɗan wani abu rigil wani abu tun da a yi awa shirin da hudu sallah arba'in da takwas kenan sallah biyu ce za a ɗan kasata a cikin wannan da da farko haka afaranta ya ce sallah hamsin na komo na dawo sai na haɗu da annabi musa a sama kenan ta shidda sai yake cewa me aka umarce ka da shi ya ce sallah hamsin a kowace rana ya ce al'ummarka ba za su iya ba sallah hamsin a kullum ya ce ni wa na jaraba mutane na yi wa ma kafin ka na yi wa ma da banu isra'ila ƙarshen wahala muka sha tare da ne su akan su yi hakan na ma abu ya gagara ya ce ka koma ga ubangiji ka Allah ta'ala ya ka roƙe shi sauƙaƙe maka ya ce na komo aka sauke mini biyar goma ta komo arba'in kenan na zo gurin annabi musa ya tambaye na ce an sauke mini goma saboda haka ya ce koma ne ka roƙi ubangijinka ya sauƙaƙe maka ce domin ni na yi fama da banu isra'ila sun kasa haka saboda haka al'ummar ba za su iya haka ba ina zuwa ina zuwa dai a ƙarshe ya ce sai da aka ce mani aka umarce da sallah guda biyar kullum yau amma bayan haka ma da ya zo wurin annabi musa ake cewa me aka umarce ya ce sallah lokaci biyar a kowace rana ya ce al'ummar ka ba za su iya sallah biyar a kullum yake cewa ni na jarraba mutane kafin kai na yi fama da bani isra'ila ƙarshen wahala ne da su ya ce kuma ka nemi a biyar kin ma a rage maka ka roƙi a sauƙa al'ummar ka ya ce na roƙi ubangiji na ya ce yanzu hannu kai ina jin kumya in koma a biyar ma in koma in ci a rage mu ya ce amma na yarda na sallama na mai ƙauya ya ce lokacin da na wuce annabi musa sai mai kira ya kira ya ce amudaitu faridati wa khaffaftu an ibadi ya ce na zartar da farillata na sauka bayan nan kenan abin da aka rubuta za a ba da a sallah hamsin za a baka a sallah biyar ba koma baya domin abin biyan a wurin allah ba shi da iyaka kun ba allah ba wake haka kun aka rage maka ya rage maka kuɗi amma Allah ta'ala ya rage maka zai baka kuma ladan sallah sallah biyar muke amma ladan hamsin muke sallah saboda haka yace na so kawa bayi na bismillah ku hadisi guda ɗaya da ya rage a shi da muka yi ganin tashi ko ka abar shi gaba tunda yawwa
وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنه للناس قال هي رؤيا عين رؤياها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله اسجدي الى بيت المقدس قال وشجره ملعونه في القران قال هي شجره
yace hadisana al-humaydi hadisana sufyan hadisana amr an ikrim an ibn abbas radiyallahu anhu wajen mar Allah ta'ala ne ce wa ma ja'alna ru'yal lati araynaka kenan tafsirin ta yace abu ne na nunawa ce aka nuna manzara sallam na aini ba na murki ba daren da aka yi isra'i da shi cikin dare zuwa baitul maqdis yace wa shajaratul mal'unata fil qur'an da Allah ya ce ita kuma hiya shajaratul zaqum wanda Allah ya ce inna shajaratul zaqum ta'amul asim to nan ne da muka tsaya insha Allah kenan kenan sai an shaida tana tana da amfani shaida ni lokaci ma na zo shaida ta anan take to amma da farkon manta ne da in ce muku da farko akwai karatun da muka yi sai daga bana suna ashe duk mutane ba sa dama a lokacin nan ba yana nan ba ba ne ina nan a nan da wani suke na a wannan lokacin ba muce mutum shirya ba ina biya yaushe sa da bismillah wala haruna ala haruna kai ma naka Allah sa dai kana kana shi eh
وفي النحل وفي النحل وعلى النساء ويزنكم يذركم شفعا والديار وصل حتى وحرك وضعن كسر الفتى وقلوب حامزة ولا نون شركا عن شذا نفل بلا
malam imam ruwayin Allah ji kansa ke cewa an ta ƙulu inna ma unzila kitaba ala ta'ifatayn min qawla da waccan ta ƙulu din aw ta ƙulu la unzila ilayka kitaba lakun adamin duka biyun shi yasa a ce ma'an duka biyu kace an ya ƙulu karka ce ta ƙulu yace ghaibin kai shi da gaiba wanda bayana waye ne wannan kira ce hamidun mala abu amr kenan mala abu amr shi kadai ke cewa ya ƙulu duka sauran malamai an ta ƙulu duka kalmar ne amma mala abu amur an ya ƙulu sai ke cewa wahasu yana hidu na go duk inda zo ka ce yul hadun bi fata yadami wal kasri fussila ce malan yana hidun kenan malan hamza duk inda ya zo a cikin alkur'ani can ma ƙasa akwai shi ina ga suratu fusilat ko wa bin nali a cikin suratul nali ma akwai yace to anan walahul kisai malam kisai shi ma gaba da hamza shi ma ta yalhidu malam kisai ya hanne shi sai ya kare nan wajazmuhum yazarhum wa yazarhum kace yazarhum aka ce yazaru karkai ruwa wanda suke wannan kira ce shafa malam hamza da kisai duka sauran malamai wa yazaruhum su kuma ya zarhu yawwa sai kuma ya ce to kuma wajen yal wannan wajen ɗalmar rana muke magana wal yau ka ce ya zarhu gusulun ya ce malaman kufa da malam asimu da malam hamza da malam kisayi da malam abu amra kenan malamai hudu duka da ya suke karanta kenan da malam nafi'u da malam ibnu kasir da malam ibnu amir su kuma wani zaruhun fi tuguya ne da nunguda damar kishi ya a nan nunguda ne su suna cewa waya zaruhun su su ce wani zaruhun fi tuguya ne mai amma ya ce wa har da ƙi wasali wa don mulkasiri ya ce kasarar yi mata ruwa wa mududu samu shi jashi hamidan samu shi ma'alhamza wala nuna ya ce kakai tanwi shi ne ke ne da nuna a nan ba nunguda ba mabiya ne ya ce wala nuna tanwi ake ne menene shirkan fi ma atahu fa ta'ala Allahu amma shirka kai ka ce shirkan aka ce shuraka'a shuraka'a fi ma atahu aka ai mutane ke shirka suka shuraka'a shi yasa ai ce muku har ka san shir ra'ayi dan gare ta yace imata wasali eh wasali sai muke din inda yazo yace wa hadu jara tarihu gaira muqayyadin wal fatuhu din daga ya ce yi harka in dai bai kayyade ta ba to wasali sama shi yasa da ce wa har kalami yi wasali sama kace ra wa damul kasbi shirkan ai kasara ce akan shi mai ruwa yace yi mata ruwa kace shu ra kenan wa muduru kace shura ka kaja hamiza yace sa alamu da kace shirkan wala nuna kace shirkan ka kai tarwi yanzu an gane kira ko shirkan shirka kace shuraka suwaye masu wannan kira ce jama'a ne masu yawa an shaza nafarin malatau mun samu malam hafsu da warko ɗaya ke shaza an samu malamai biyu hamza da kisa'i nafarin malam ibn kasir malam abu amur malam ibn amir malamai biyar da rawi ɗaya suna suke cewa shuraka'a ashe masu cewa shirkan malami ɗaya da rawi ɗaya ne duk gaba da ya amma kuma da ke muka saba sai muke gaba kenan malamai hudu da rawi guda duk gaba ɗin shuraka a fi mata hudu malami ɗaya da rawi ɗaya suna suke cewa shirka fi mata hudu kenan tun da aka ce an mala hamsu ya hoto shaza kuma mala hamsu da kisa yi nabar kuma ga sunan a jere ibnu kasir abu amur ibnu amir hawwa kenan yanzu anan kaga kenan ƙira'a ta mu daga mu na fi usewa ƙirɓar na waye rawi ɗin ke nan a ƙarin na yi na fi na fi ura shi ne ƙari guda sai kuma rawi guda ɗan wani hafsu ai hafsu ɗan shi kaɗai aka wani shi uba kiran da mu da shi uba ne kaɗai muke wani gira shirka fi ma a tafi duka sauran malamin shuraka a bakanta shirkan shirka. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك شهادة تنا da amfani na in babu ita ta sa za ka yi
shi ne ta alƙalin ta sallah da sauransu da wannan ya ɗauka mata doka kamar mala baka da yake na kura yawon na akwai ne za shi wani ɗan hutu da zai ba da shi ba ne kuna sa ci ne ke nan za ka kare da ya ɗan yi gaskiya ba za a gane kamar yin yadda ta sa da za ka rubuta wasu kan mutum zai kamar
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم